إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا تجد الهدى الله سبحانه وتعالى هو المؤمن wanda cikin daga sarari da masu da amincewa su da tsari da rayuwarci. Ya samu dama karatu wani masallaci ne a bada da SDM da ke unguwar Madina ne a birnin Yamai Jamhuriyar Nijar da gabatar da karatu da za mu fara a yau na kitabun tauhid na al'alama Sheikh bin Abdullahi da Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya shi da rahama da sauran musulmai da suka gani da gaskiya ko kuma ta mutum da Allah ya samu shi da imani. yau muna ashirin da takwas ne ga wata na hudu da biyu da zani da ya da da muhammad sarasa shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya ce da ashirin da yadda ne ga wata na goma a kuzo da miladiyar dubu da ashirin da biyar ma'ana ya ce ba da bismillah da rahman da rahim faular tauhid fara ta tauhidi وقول الله تعالى تتوفى الله بني سكينة بتوى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بل حلتي wato jinsi na ɗan adam ba da aljani sai da bauta mana ko ne wa da Allah halitta shi dan bauta ne da Allah ce wa in min shay'in illa ata rahmani abda ba wanda kwace sai ya zo bawa ne da Allah sai ya zo mai bauta kuma Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bi hamdihi walakin la taquluna tasbiha ba wanda kwace na tasbihi ga Allah sai dai ku san irin da ke tasbihi ba ko mene ne yana bauta ga Allah sai dai mu ba san irin bauta shi ba to cewa da an ce wa ma na tabbatul jinna wal insa illa ya'lam aka wara mutane da aljannu aka wara mutane duk abin da Allah halitta ana da shi ne bauta mai amma ta aka ce mutane da aljanu ana gargace su ba sai da bauta abin ma ya karanta ba karanta karanci ne aka wani muna gane kina ko wa qawlu ta'ala da qawlu ta'ala wa ke sarki da ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan haqiqa mun aika a cikin kowace al'umma manzo an ibudullah yana kiran su zuwa su bauta ma Allah wa tanibu ta'ala kuma an isanci ba'u yan tatabut dukkan wani abin da ake bauta ma kuma bayan Allah wannan abu shi ne an tabut in dai ya da a bauta mishi yana ka ga an yi da annabawa da salihan bayi da mai ka ga annabawa su da bauta musu da kuma su bauta musu amma musu da ba a su ba su yi haka salihan bayi wanda su ma ba su da bauta musu ba su ma ba su yi amma duk wanda yana da bauta mai to ya da tabut ko wanda yake nuna mana حقيقة قوة أمة أدولة مطلوبة الله تعالى قد بعثنا في كل أمة رسولا باب وتأمة لبعض قوة رسولا سيدي الثانية تنقل يتاشي تولى رقمة ya a cikin tattalin rikin kuma ya shiga shi ne san koyi ba ana da kuma ana yi shak shak shi ma wata yan wato shi ne da mutu ne ya na shak saboda ba kan da na ne shi bai yi abin ba bai yi ba amma duk da ana a gani na ma ce na da cikin ana wata ce ya ma a jingira abu ba zama mutan shi ka gani dole ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma a qawlu ta'ala wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijin da ya hukunta cewa ba a bauta kowa sai shi amma game da iyaye a kyautata musu abin wani aiki ihsana aka tana kaga sai aka rinda da iyaye aka ce wa bil walidayni ba a ce wa bil abawayni ba sai aka kowa bangaren wajen kowa domin ba ke wilaya iyaye wa ko saboda an nuna mana muhimmancin yin kyautata kuma wajen wayar karfi shi sa wani sahabi ya tattaɓa masu lalace man ahsanu suhbati ilayya wa ya tantanta in kyautata mai sai manzo Allah ta ummu ya sake tambaya ta bi manzo Allah ta ummu ya sake ta uku manzo Allah ta ummu sai ka bar sai manzo Allah ta abada kyautata ma uwanka sau uku ya an yi barwa amma an yi dadarwa domin wani ruwa da dina da ana so an yi dadarwa sai a ce wani aka wai ta ke ne su an jari dadarwa shi eh yanzu an yi dadarwa tun da ruwa ke fi lalacewa wannan an fara da uwa ne eh kuma an fara yaba uwa ne na yawa eh haka ne sannan mama ne don wasan nan ba mai su ba ka gani da ci sarrafa ta girma haƙƙi na wata haƙƙi wata zamani ko ba ba Allah ta hama da kun mu ko ba ko ba su ko ba wa amru wa an ko bi salu ko da na sha'a sana qawlu wa qawlu la ilaha illa huwa sarki ne ce wa abudu allaha wa la tushriku bihi shay'a wannan aya ana ce mata hukumul asha tana da haƙƙoƙi guda uku هذا سورة النساء آية 31 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فلا تقومي ولا قومي إذا كان يوم ما تلقين تسجل وأزيدك saboda waɗannan haƙoƙi in ne mutum har ya fara su haƙoƙin nan guda goma to zai tsira da duniya da lahira tun da abu na kowa zai kira kan shi ne tobi a kan Allah wa nulla wa la tushriku bi shay'a ta kare haƙƙin Allah da haƙƙin manzo Allah sannan kuma sauran al'ummomi da za ka hulɗa da su suna an kabi musu wani haƙƙi kare na su kuma su kuma baya to da in ka cika waɗannan haƙoƙi to da nan duniya ka tsira Allah ya ya zama da su cewa da ayatul hukumul asha ayatul da take da gina abaki guda goma wa qala hukumul asha da ke san yace قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا عبد الله بن مسعود yake ji wani wanda yake so ya karanta wasiyar da manzon Allah sama kan kashi to shi kan wannan ayi guda uku da su suratul an'am ba suna qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum manzon Allah ce ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku abana uku Allah ta shirku bisha wabil walidai ihsana har ƙarshen aya sannan aya ta biyu cikin dai suratul an'am ne wa awfu bil ahdi wa awfu bil kayli lakin wajibu bil islam mustaqim sannan aya ta uku wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun ayu da uku to wannan ayat ne Allah da mawdu ne ce kuma ne ke sai ga wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce Allah ne khatamahu alaihi wa ta sama da saka kashi wasu ka ce Allah ne khatamahu alaihi wa ta akan su ya cika don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne cika ko to suka ce wani ko fasara yayi in ka ce wani ya samu sa kashi ka ce wani ya cika a kashi yayi wannan ayat guda uku ɗau daga shi na mace ni na yi dogara ƙalamar masu da ƙalamar masu ya ce من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي يدوب الله وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه خاتمه ودع كان يتكى وما كان يسعى كاشي فليقرأ قوله تعالى يقرأ قولا الآية ولا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن على ذلك مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل آية أخرى وجعلت بشركم suma ana ce musu hukukun ashira domin suma haƙƙi ko musu da taru kare na guda in ka bin za ka ce haƙƙi ko musu da taru to da yau ne cika waɗanda haƙoƙin to ya cika wasiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mata kashi ko kuma ya cika haka wa amma an bin dawla radiyallahu anha kuntu rajul nabi sallallahu alaihi wasallam ala imana fa qala li ya mu'ad atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam قال حق الله على العباد ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحق العباد ان لا ان لا يعبدوا ومن لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا اخرجه في الصحيحين وانا حديث لما ارد ان يقول لك لا تبكر شيء يجي لا كسرت هنا بايا جاكي والله لا تنسى يا ابو جاكي كما يقول يا مكم بايش وانا يقول لك الله بيرك يا مكم sannan shi abu ma'azin din wata rana da ta gane shi kamar yana sai gashi ko wata ta shiga wannan sa ko wata ta eh yace na wanda ki manzo Allah ya koya da bayan shi shi ne ya da ana da ma duk da daki fa qala li sirri ma Allah ta dunya ma ya ta ma a tare da ma hakuma al ibad wa bila sayyid ma al wasiya ka san haƙƙin Allah akan bayansa wa ma haƙƙin ibada da Allah kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah wanda wannan haƙƙin bayi akan Allah shi Allah ya tura maka in Allah ba tura mishi sai dai tura maka shi قلت الله ورسوله له سمع عبد الله لما ترسل سكرسان قال سمع الله حق الله على العباد حق ان الله يجي من ما ينفع ان يعبدوا سوري سبوت على الشيء ولا يشركوا به الا تصل على شيء مساجد وحق العباد على الله شيكم حق الباري ألا تولى وكنش وباي شك تولى بها ألا يعذب من لا يشرك به شيئا ألا يا تولى القول يا تولى وكنش جوا تولى بألا شيء ما كان يبدأ على الله تولى بأن ألا تمتعني بها ألا يا مكان القول يا أبا مكان فزي يا أبا shi yasa na ga wanda yake abu da muhimmancin tauhidi wanda mutum na iya shi na sallah shi na azumi shi na hajji shi na zakka a yansa amma in dai ba ka yi shirka da Allah ba ka ɗaukar tauhidi to Allah ya alƙawar ya tura maka ne kuma inda ma ka dai wani da ya Allah ya saba da wani kun gani ko kuntu ya rasulullah sai ma'arin ce ya manzo Allah amma na ku washi wannan to ba da ni mun ta ne bishara ba yi ko da musu da hadisi qala sai manzo Allah ce da la tu bashiru a karbe mun ta ne bishara da wannan hadisi ko yastakilu sai su dogara da wanda su aiki da an ce ba ta shirka da Allah ba kai Allah bai za a dawo shi ke nan su kuma aiki sai ka za ka haɗa bare shi ko sai ka kwanta da kaya to shi na tuna ka taɓa karatu to shi ne sai maza a da ce don ka wani amma an ce ma'azu wanda kuma yana da wani sharafi da yana cikin haƙƙi na inda haƙƙi kana da yin mutu sanar shi ka koyi domin wanda ya koyi ne za a yi bayan zanen shi zuwa wani jahannama a ƙarshe ne wani ma'azi yawan zama yana wani hajji har ya kawo ne ga kusan shi saboda yadda da haƙi ne da ya kana ne mai kasa koyi bayan eh bayan amana ya bai hauka eh a zuwa ne da zama kan da an shirin da ya da ta sabbin wasu ne wasu zama